بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma'azar barka wa ta'ala godiya sake dawa da wannan darasi na alƙur'ani mai girma muna kuma cikin suratul nur muna kan aya ta goma sha tara na lalina yuhibbuna an tashi alfahish kafin ci gaba akwai tambayoyi wani ce assalamu alaikum malam fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadu amin ya Allah lalama da yana da tambaya inda kudi na naira dubu hamsin sai wata ta ce in ba ta za ta yi jari da shi a duk ƙarshen wata za ta dinga bani naira dubu hudu a matsayin riba na shin malam hakan ya halatta kenan a tashi lafiya wannan ita ake kira sharifa amma ba haka ya kamata a yi ta ba kayyade cewa za a baka dubu hudu a dukkan ƙarshen wata ba haka sharika ita take ba sharika ta yadda ka ba da jari wani ya aiki da iliminsa na kasuwa idan an sai kaya an sayar sai ku saka cewa za ku raba riba wannan shi ne amma duk wata za a baka dubu ko an sayar da kaya ko ba a sayar da kaya ba ko an faɗi musulunci ba zai yarda da wannan gararin ba shi musulunci abin da ya sani baya son ka cutu kuma baya son yi sana ka cutu ko kuma wanda za ka kasuwanci sai za musulunci ya saka cewa in an sai kaya an sayar za mu raba riba idan aka yi wata guda ba a sai da kaya ba ka da kokobo idan kuma yau aka sai kaya yau aka sayar gobe ma aka saya aka sayar kullum za ka yi cikin riba amma yanzu kawai a ce duk wata za a baka dubu hudu to idan watan ya zama ba ta ci ko ba ta sayar da komai waya ba ta sai ta biya ke nan ko to kaga musulunci kuma a nan ba ya son ita ta cuci idan kuma a duk wata duk kwana biyu za ta iya sayan kaya ta sayar ta ci riba dubu goma ko dubu wani abu kai kuma dubu hudu za a ba ka to ai ta sha da kai kuma ba kamar mutane ba su gane abin da nake nufi so shi yasa musulunci ya saka cewa sai in an sai kaya an sayar sannan sai a raba riba idan ta yadda za ta rinka ba da dubu to a wata ɗin da ba ɗaya sai na wani ba sai cinikin ko kuma ba da ina a ina za ta samu kuɗi dubu ta ba to idan kuma kullum za a sai kaya a ci ribar dubu hudu sai kuma duk a wata dubu hudu za ta baka ai ka sha da kai to musulunci ne bai yadda da wannan saboda akwai garari ne wani rafi shi yasa yace duk kayan da aka saya aka sayar to shine za a raba riba in kullum ake sayan kaya a sayar kana da riba sharadi kuma idan ku saka wannan su ana shuruti idan kun saka ɗaya biyu ɗaya bisa biyu za a baka ko kuma za a baka ɗaya bisa uku ita ma ta ɗauki ɗaya bisa uku sannan kashi ɗaya kuma a tsara ma jari ƙarfi to wannan kuma yadda kuka yi amma yadda ka faɗa bai ba wannan ba a yarda da shi wannan ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam muna yi maka addu'a da fatan alheri Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ji kan iyaye amin malam tambaya tambaya na shi ne mutum ne yana yana kwance ba shi da lafiya wato yana fama da jinya ba zai iya jin ba zai iya yin alwala ba sai dai taimama kuma kayan jikinsa akwai najasa malam zai iya yin sallah da su na farko da ya halarta yin taimama idan ba zai iya amfani da ruwa ba ko in yi amfani da ruwa ba zai wanke da wuri ba ko kuma in yi amfani da ruwa ruwan zai cutar da shi ko kuma zai kara masa rashin lafiya musulunci ya ce ya yi taimama batun sallah kuma da batun kayan da suke da najasa idan lokaci ya zama zai kure kuma babu rigar da zai canza kuma babu mai kawo masa wacce riga ba kuma mai canza masa kayan to an yarda ya sallah da najasa shi wannan shi ne abin da duka haku suka yi magana da tambaya ta biyu shi ne malam ana bi na sallolin sati guda kuma ga wani lokacin sallar ya shigo zan iya yi ko sai na jerin su malu idan sallolin sun wuce sallar biyar to za ka iya haɗawa wato in sun kai misali a misali mu ɗauki sallar sun kai ashirin da biyar ko na mai kuma da hannu yadda kuka hawa na malikiya suke nuna don ranar da kai sallar azahar sai kara na guda biyar wato kai azahar biyar in kai da azahar ma kai biyar in kai magariba kai biyar in kai isha kai biyar to kaga kenan kara masana ta kwana biyar kenan a lokaci guda amma idan sallah ba su kai wannan adadin ba guda biyu ne misali suka tsere wa mutum to ba a ɗaukar su daga sama misali yanzu a ce ka zo yin la'asar ne sai ka tuna ba kai azahar ba to sai ka yi azahar ɗin sannan sai ka zo da la'asar saboda jerin kurusu amma idan kwanaki sun yi yawa sun ka ɗauke su a wancan mataki wannan na ga kamar doguwar takarda ce mai tsawon gaske ce wannan almana assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karba mana amin malam tambaya ta ita ce ku malamai kuna kira a gare mu da cewa a mu nisanci kuna da mamuna da kai maza ku tashi yau kuma da mai kuna kuna kira a gare mu da cewa ku nisanci ayyukan zunubai da sabon Allah ko za mu samu ko za mu samu ragowar rayuwa mai kyawu amma malam mafi yawancin masu fashin baki a gidajen rediyo suna nuna wannan maganar da cewa ai idan laifukanmu da zunubanmu ne suke jefa mu cikin wannan hali wannan hali ya aka yi wasu ƙasashen yamma da kuma gabashi kuma gabashin duniya da suke mayar da sabon allah wato aikinsu su kuma suna samun jin daɗin rayuwa wato da wahalhalu malar da Allah ya za a yi ya za a kore wannan wannan shuhar don wallahi malam mutane da yawa sun yarda cewa zunubi da sabon Allah ba yi da alaƙa da halin da mutane ke ciki na gode to ban san dai masu rushin bakin wani irin baki suke fasawa ba ɗaya ke nan ko bakin alkur'ani suke ja su fasa muku haka su ce kowa in ya ga dama ya laifi don haka kasashen duniya suna da rufi ba abin da ya same su ban san wani irin baki suke fasa ba masu fashin baki ni dai na san akwai masu batan baki akwai kuma masu fasin baki akwai ma masu karanta kurman baki to amma abu ne a fili cewa ba wanda bai tabbatar ba ko shi ne fashin baki ya san dai tukunna abin da ya saukar da annabi adamu daga gidan aljanna ba aikin lada ba ko ba wanda bai san haka me ya saukar da annabi adamu daga gidan aljanna qur'ani cewa wa asa adamu Allah ya ce annabi adam ya saba ma ubangijinsa fagawa dan haka sai ya wahala kenan wannan yana nuna maka ba sanadiyar kama zuwa duniya tukunna ka zo kai ta wannan yawo kana da mutuwa da shan rana da komai abin da ya dawo da shi ya zo domin Allah ne ya saka doka ya ce ma annabi Adam wala taqraba hadhihi shajar kada ka kusanci wannan itaciya kusantar ai laifi ne ko ba zunubi bane na zunubi ne Allah ya ce ka kusanta ba ta kuna min azzalimi zaka zama cikin azzalimai kuma da Allah ya saukar da annabi Adam sai da ya faɗa annabi Adam da kansa ya zo yana cewa ala rabbana zalamna anfusana ya ce Allah mun zalunci kanmu da kanmu me ya sa suka zalunci kanmu da kansu ba za ku yi magana ba laifi ne sun zalunci kansu da kansu ko fata ba a sannan kowa ya sani zunubi inda ya shiga baya gyara zunubi yanzu idan ka ɗauki iskar samudawa da adawa da mutane musu da wane ne ubangiji cewa ya bayan na musu wancan musiba fa kullum akan na da zambi kowanne da zunubin zama da kafin shi zunubi ya kai yasa an halakar ko bai kai ba zunubi bai sa an halakar ba tambayar ku ake yi ya sa an halakar mutanen fir'auna da suka yi zunubi mai Allah ya ce musu akhazna ala fir'auna bisni mun kama su shekara bakwai ba wa musu ruwan sama Allah ya ba da misali da garin Makka ya ce da Makka a zaune take tana cikin nutsuwa da komai da suka zo suka yi zunubi muka kama su da wasu shekaru muka sa yunwa muka sa talauci sai da ya zamanto suna cin kashi a bola suke ɗaukar kashin muna ci zunubi ne da ƙurani ne haka ya faru to ba zama da irin fashin baki ake yi ba da wani zai daure maka gindi ya ce maka kai ta laifi yammacin duniya ma suna laifi don haka ba zunubi ba ne yake sa ku shiga wahala akwai abin da dai suka jahilta ɗaya a ciki shi Allah wato idan ka kafirta ka zauna cewa ma zai jiyar da kai daɗi kada man kafara fa umarcihu Allah ya ce wanda ya kafirta ma jin daɗi zan ba shi to dan kaga kasashen yamma suna jin daɗi kawai shikenan sai ka ɗauka zunubin wancan baya nan tanadin da aka musu a lahira irin da kake so a maka wannan bashin bakin ina ga kamar kamar bai yi ba ko dama ban san wani irin baki yake ja ba kuma a fassara ta an ji an yi fashin baki amma ko waɗanda suka kafirta idan suka fito suka ce za su yi ma Allah fito na fito bayan sun kafirta to Allah bai kyale su yake kowa ya kalli abin da bala'in da gobara ta jawo a Amerika ba su daɗe ba amma kun san a wannan gurin kuri'a ba suka kafa suka ce a gani Allah a ciki da aka zo aka yi ta lissafi wane ne gini kaza ya samu kaza waye ya samu kaza waye ya samu kaza ina Allah suka ce ai babu Allah ma tun da dai ya kasa samun kuri'a ko ɗaya a cikin kurkusu ba wanda ya zaɓi Allah a gurin suka yi kasan sun fito mana fito na Allah ko to yanzu da Allah ya tashi ya nuna musu sai ya nuna musu saboda inda suna zaune lafiya to yanzu sun nuna cewa ba Allah bari ya nuna musu yana me ya faru na to ina ga irin wannan ana son a dore ba zunubi bimbi ne wato mutane su ci gaba da zunubi don haka ba shi da alaka da wahalar da suke ci to amma yanzu misali da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahr da ce fasad wai bai san fasadi ba shine zunubi ko ya bayyana akan tudu ya bayyana akan kasa a inda yake da ruwa da inda ba ruwa ana zunubi sai Allah ya ce bima kasabat aidin nas saboda abinda hannun mutane yake aikatawa Allah ya ce li yuziqahum ba'd allazi amil saboda in tantana musu bala'in sashin abinda suka aikata anan zai kawo musiba ko ba zai kawo ba kuma musibar dole sai ya dauko jahannama ya kawo maka sannan zaka gane cewa ai in ya saka maka talauci ma musiba ce yace kuma zai yi wannan la'allahum yarji'u ko ko za su dawo shi ne ko za su dawo ko za su tuba kenan ko to yanzu ga wani yana gaya maka cewa ba wani abu da zunubi yake jawowa saboda haka kenan kai ta yin zunubinka kasashen kafiran arna ma suna ta yin zunubi kuma suna jin daɗin rayuwa saboda haka sai ka ci gaba da zunubi wannan shine batar da kai ake son aiki amma mun sani a alkur'ani da ya ba da maganar adawa ya ba da maganar samudawa ya ba da maganar mutanen lu ya ba da maganar komai sai ce fa kullum dukkan kowane ɗaya da ka sani a sanna hun da zambi mun kama su da zunubin su sannan kuma muna da ayoyi na alkur'ani wanda yake cewa idan mutane za su gyara kayan su tuba su koma ga Allah zan ba su arziki zan ba su ci abinci yana nuna zunubi yana toshewa kenan haka ne domin Allah ya ce wa man yattaqilla yaji Allahu makhraja wanda da yaji tsoron Allah zan sanya masa mafita ka taba ganin mai tsoron Allah da zunubai da danganta zunubai ko Allah ƙarya za a ce yake alu sannan ya ce wa yarzuquhu min haythu zan azurta shi ta inda baya tsammani saboda ya ji ne ya ji tsoron Allah ko Al-Qur'ani ya sake faɗa cikin suratul Araf walau anna ahlul qura amanu wattaqaw da mutanen alkaliya za su yi imani su ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakat da zan bude musu albarka albarkar alaika za a bude muku ko anan duniya ba fa ji ne a nan duniya za a bude muku inda kun yi imani to tunda ba ku yi imani ba kuna aikin zunubi me zai faru da ku za a bude albarkar kenan Al-Qur'an ya faɗa cikin suratul jinni cewa yake wa annahu taqamu ala tariqati da mutane za su tsaya akan hanyar mu daidai yadda muka ce mun yi la asqaynahum ma'an badala da zan shayar da su abu mai daɗi yana nuna maka da hada zu idan zunubi ya zo akwai illa haka ne ko ya faɗa a cikin suratul nuh yana cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara idan kuka nemi Allah gafara shine da kun yi laifi kenan ko sai ce yursilis samaa alaikum midrara zan turo muku ruwa daga sama mai kwalala wa yumdidukum bi amwalin zan gyara muku tattalin arzikin ko wa banina zan ba ku ya'a wa yaj'al lakum jannatin nan za gonakon ku sai albarka duk dan saboda kun tuba to idan ku in sai an tuba za a yi wannan to in an yi zunubi ko za a rasa ko ba za a rasa su ba to wani irin fashin baki suke na wani irin fashin baki ake akwai dai son a saka wasu mutane mai da zunubi ba komai ba saboda rayuwar turawa kuma galibin waɗannan masu fashin bakin za ka same su ba addini suka karanta ba sun karanta siyasar duniya ne kawai da siyasar duniya kuma mu da muke karatun siyasar lahira ai ka ga ba za ka haɗa mu da su ba ko da haka idan kana son ka bi yan siyasar duniya zai ka bi amma dai alƙur'ani ya gaya maka zunubi illa ne alƙur'ani ya gaya maka zunubi illa ne ya faɗa a cikin suratul hud mutane annabi hud yana gaya musu yana cewa da za ku tuba daga abin da kuke yi yumatti'ukum mata'an hasan da zai biyar da ku daɗi daɗi mai mai mai mai kyau kaga ke in ba su tuba ba za a biyar da ku daɗi ba ko qarara alqur'ani ya fito yace wa man a'rada an zikri wanda ya kawar da kai ya ki yarda da alqur'ani ya ci gaba da zunubinsa da ma sha'arsa sai Allah ya ce fa inna lahu ma'ikatan daqqa yana da rayuwa ta kunci ina sai dai abin da ake magana an ce zulumi bai sa ku kuncin ba ko amma kuna jin kuncin ai ko to ku ci gaba ku ji doya ba masu mutum ba su ba za mu ku barke ku ci gaba da zulumin la guda ne ma kunci sai an sauka alahira ko ba haka ba ne duk wanda yake jin cewa wai zai ci gaba da zunubi saboda kasashen yammacin duniya suna zunubi ba abin da ake wa ga maka ba abin da ake musu musifar da ake musu ma ana muku ne Najeriya na tun da take ba a taɓa yin girgizar ƙasa ba a kan su sau nawa ake girgizar ƙasa ko ba haka ba ne zunuban da suke aikatawa da irin abin da ake musu ba a muku anan ko korona nan da ta zo ne da ta barku amma su ba a san iya mutanen da ta kashe su ba a can kai in banda ba akwai masu tuba a cikin mu ba ai da matsalar ba haka take ba ku biye musu wallahi wani yanzu wani zai fashin baki ko mai bata baki zai maka fashin baki wani yanzu saboda haka ku ci gaba da zunubi a maganar kenan aiki ai idan zunubi ne yake sa ai amerika mai yasa suke zanen lafiya waye waye ka za ka ba kuma shi Allah ma cewa yayi a cikin suratul an'am falamma nasu ma zukkiru bihi Allah yake lokacin da muka musu gargadi suka yi watsi da abin da muka faɗa suka manta da mu fatahana alaihim abwaaba kulli shay duk wani abu da kake bude musu muka yi muka ce su je su kai lokaci zai zamu kama su irin wannan rayuwa kake son a maka irin ka kake son Allah ma ya ce je ka ka je kai tai lokaci zai zan kama ka hatta idza fariqu har sai duka zo suna alfahari da ma utu da abin da aka ba su akhadna hu Allah ya sai muka kama su shine ka dubi tafsirin Imam Tabari ya yi magana akan wannan to wannan dai wata shubuha ce wanda wasu suke zubawa a ciki amma ko a rayuwa haka ta individual duk mutumin da yake aikata sabo kwanciyar hankalinsa ba ɗaya take da mutumin da kullum yana tuba ma Allah ba ɗaya take ba wallahi ba ɗaya ba in dai za ku wani gaskiya ko a cikin mun nan waɗanda ba su da aiki sai zunubi ba su da aiki sai saba ma Allah rayuwarsu ba ɗaya take da kamala da mutunci da sabon nutsuwa irin ta waɗanda suke kama suke suke bin Allah Allah ya bambanta tun daga nan saboda da gaske ne da yake fa inna lahu ma'ishatan banka da gaske amma idan kana son tawba da Allah to ka shiga wani sako za ka gane tunda yammacin duniya suna zunubi suna jin daɗi ka ci gaba da yin sako ka gwada kanka da waɗancan za ka gane kuskuren ka nan gaba wallahi Allah za ka gane duk wanda yake son ya gwada ba fasa baki ba in ma ɗaura bakin ake to a maka ka aikata zunuban da duk kake jin za ka ci gaba da yi za ka gane mai fushin baki ya kai ka ya dawo wannan gaskiya ne duk duniyar musulmi ta yarda da cewa zunubi musifa ce me yasa ko ruwan sama aka rike a sama sai a ce mutane su yi su yi bari kafin su fitar roƙon ruwa na saboda rayuwa da zaman sun mai kyau kenan zunubai yanzu sun jawo an rasa ruwa kuma wannan a fili ne kuma mutane in za su yi istighfarin su fitar roƙon ruwan kuma Allah ba da ruwan ne yana nuna maka cewa zunubi illa ne yasa zunubi bai taɓa shiga guri ya gyara ba don haka kada wani ya yaudare ka wallahi ka ɗauka cewa wai yammacin duniya suna zunubai suna idan idan suka taɓa Allah ga abin da yake musu ai cin mutunci aka yi ubangiji aka nuna shi ba da komai a gurin saboda haka wannan akwatin na Allah ne wannan kuma na wane ne wannan na wane aka zabo shi cika ki cikin wasu masu kuɗi da wasu wane ne aka ajiye akwatin da aka zo ana kirga kuri'u sai aka samu wancan ya samu kaza wancan ya samu kaza wancan ya samu kaza da aka zo akwatin da aka ajiye ma Allah sai aka samu ba kuri'a ko ɗaya ya suka ce ai ba Allah ma sai ya ce to bari ya nuna musu shi ne ya turo wannan gobara sai ya a wani yanzu yana kwatanta rayuwar mutumin da bai da addini da mai addini ai sai in Allah ya yana son ka zai jarraba haka annabi idza ahabba Allahu qauman ibtala in Allah yana son mutum da yake jarraba shi wallahi in Allah baya son ka zai kai sazzuluji kai kai kuma ya ingiza kai rinka baka ni'ima saboda lahirar ka sai ka cinye ta gaba ɗaya shi ne za ka je lahira ka rinka cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya a lahira ne Allah ya ce ai kai ka gama jin daɗin ka a duniya na haka yanzu wuta kawai za ka shiga to ka mai da hankali wai masu masu fashin baki matsala ta biyu mun ji dai wannan matsala ta biyu shi ne mutane suna da problem a rayuwa mutane suna da problem a rayuwa kuma ba sa san gyarawa shine gaskiyar magana yanzu ai duk wannan maganar ana magana ne akan halin da ake ciki na wahalhalu na kuncin rayuwa na talauci malamai sun ce wa mutane su tuba su koma ga Allah zai canza musu ko su koma su fushin baki sun ce ba zunubi bane su abinda suke kallo tun da yammacin duniya suna zunubai mai yasa ba a musu wancan ba ake ana to shi dai wancan bai ce ya yarda da Allah ba kai kuma cewa kai ka yarda da Allah zaka bi dokokin sa sai ka kibi zai maka wani abu kuma zai ba domin duk wanda kai agreement da shi in ka saba masa zai iya saba maka wadancan ba su yi agreement da Allah ba dama gaba ɗaya kwata-kwata ma Allah ma share shi suke wani lokaci to kai kuma anan kana cewa za ka zo ka ce Allahu akbar amma za ka yi zina za ka sha giya za ka yi wa za ka yi cuta za ka yi wa ne duka shi kuma a can ya share Allah amma ko bai yadda zai cuci dan uwansa ba kaga akwai bambanci akwai bambanci saboda mu anan yanzu ba ba anan ne aka zo muna karatu aka ce wani ya zo zai tafi mota ba to to ne kenan ko ba ka zuba mun sallar juma'a ba ake sanarwa cewa har cikin kanta ta masallaci wani ya shiga ya saci takalmi kuma sallah ya to irin waɗannan su ne a cikin al'umma kuma shi kenan sai Allah ya bar al'umma da jin daɗi ai annabi Musa ya jagoranci mutane dan a samu ruwa ko amma Allah ya hana ruwa saboda mutum ɗaya so ya kamata ku gane cewa akwai bambanci tsakanin waɗanda sun share ubangiji sun ce ba su yarda da shi ba amma ba sa cutan junansu sun yarda da dokokin da suka sa kansu na rayuwa haka za su shi kuma dan adam duk inda ka cuce shi to ubangiji kishin sa yake zai iya saukar maka da bala'i saboda mutum daya to su sun daban ta wasa cutar mutane ko a mulkin su ko ina jin shekarun baya aka yi ta rigima cewa wai wani ba zai tsaya takara ba saboda an taɓa ganin shi da wata yarinya ba haka ba suka ce bai cancanta ya zama shugabansu a nan ba kawai fa wai ya taɓa ita ba matan fitowa sai ke magana wai ta taɓa yana tana tsaye ko tana zaune ne ko ta dunkuya wai ya leka ta ɗinsa na jin kuma ku da wannan labarin suka ce to tun da haka ne ba zai shugabancin a nan mai ake to waɗannan mutanen da suka san mutuncin ɗan adam kai da Allah ya koya maka mutuncin ɗan adam ka yarda kuma ka ce ka yarda da Allah kuma cutar dan adam din take shi ga nan sai Allah ya barka shi kuma Allah yana kishin bayan sa yanzu da zaka ji tausayin mutane ai ka ji abin da Shehu Usman dan Bode yake faɗa yake cewa mulki yana tabbata inda adalci ko da gwamnatin kafira ce ba ta yarda da Allah ba amma in dai za ta yi ma dan adam adalci ta tsare masa haƙoƙinsa to Allah zai taimaki wannan gwamnatin ko sunan ka sarkin sallah ko sallau ka zo kana mulkin mutane amma kana zalunta su Allah ba zai kyale ka ba saboda ba kai adalci ba to watakila da mu da masu fashin bakin da duka ba mu kyautata mu kanmu ba watakila shi ne abin da yake jin nan ake zuwa mun yi magana mun yi magana a kan zaɓe a kan wasu abubuwa mun yi magana mun yi magana ido da ido wasu daligar suka tsaye da suka ce me na ba su su ba za su karbi kuɗi ba ido da ido a cikin daligar a wanda ya mun wannan tsaurin idanu a kan hanya yake gaya mun mun ji ta yi magana cewa a zaɓi cancanta kada abin da ba shi kenan ba to nawa ka babu nace ko kowa ban babu amma ina gaya ba ko ka karba za ka gamu da sakamakon abin da kai yanzu shi ne ake gamuwa da shi tunda ba kwa son ku zaɓi tantanta ni ban yarda da fatawoyin wasu malamai da suke ba gaskiyar magana ni ban yarda da ita ba cewa wai wani dan siyasa ya doka karfi kudin sa wata je ka zabi tantanta ai daga nan ma baka tantanta ba tunda kai mayau dari ne a dan da za ka karbi kudin sa ka ga masa kai ba zan karbi kudin ka ba shine gaskiyar magana amma ka ce wai bari in karbi kudin ka kuma zan je zabi tantanta kai ma mayau dari ne ko ba yaudara kai ba tunda jiya ba ka kudi akan zaka zabe shi shi za a wancan zaben na ce duk wani dan siyasa kare taka gida na zai kwashi kashin sa hannu aka yi ta mun surutu ba ruwa na da wannan haka aka zo aka yi ta muku wannan abu din kuma ko ko gobe ko 2027 din da ake magana idan ta zo hakan za ku yi kudin za ku karba a ba ku taliya ma shi ne mana ba kabbara za ku ba wala ba kabbara za ku ba kun tuci kanku ne kawai ba kabbara za ku ba kar ku dauka abin jin dadi ne wallahi kun tuci kanku ne kawai ta yaya mutumin da bai san da ku ba yanzu zai zo ya ba ku taliya kuma ku karba ku yi masa zabe kuma ka ga wani ma ya fito ya race ya makarsa ganye shi kayan sayarwa a nan muka zo a wannan masallacin a nan ana raba kuɗi ana zaɓe muka zo muka yi karatu muka ce wannan kuɗin da aka baka a shekaru hudu a kowace rana an biya ka naira biyu ne da ko ba musu haka muka zo muka yi lissafi a nan wata muka gaya muku amma muka ce mu bai muka ba ku yanzu wannan kuka za ku zo ku yi ba kun karɓi kayan ku ba za kuma su dawo za su dawo 2027 yanzu tun da sun gane taliyar ma abin da yanzu abin da za a muku shine take away ba magana ce ta abin nan ba ba magana ce ta dariya ba ina ga abu ku ne ku ka cuci kanku ku ka cuci kanku da kanku idan mun gaya muku ba za ku yarda da mu ba saboda mu ma kun ce mana yan tsaurin ra'ayi ina garin nan kana garin nan baka san gidana ba sai lokacin zaɓe duk abincin da nake ci baka san nauyi na ba baka san kowa ba sai yanzu dan lokacin zaɓe yanzu za ka zo ka ce mun za ka bar tare ina ba na da kai amma haka kuke yi shi za ku ci gaba da shan wahala shi za idan sun gama da ko suka Abuja kan imani ake rabawa ne ko kudi ake rabawa a gurin ba kayan mutane suke karba ba duk wakili ne da aka tura ba wani abu ba wanda zai yi kuka sai shekara uku ta wuce da yan wasu watanni zai dawo yanzu zai ce maka kaza da kaza da kaza da kaza za ka karbi shari'a a baka in wani malami ya maka magana ka ce a shi malamin mai ba to irin wannan shugabancin ne kuke zaba da kanku kuke saya da kanku kuma kaga wasu sun je sun tsaya ba idan ba a yi ma kuɗi da waɗannan sun ci ba su ta da rigima a kuɗi sai an yi ma kuɗin sun ce wai sai sun ci shi ne sau da aka dole ku ci gaba da shan wahala kuma ku jira wahala wallahi ku jira wahala kan kun dinga shan ta kenan tunda ba wani Allah so ke yanzu ka gyara ka gyara magana gaskiya guda ɗaya ce mana kawai in ƴan Najeriya za su tsaya su haɗa kansu su fuskanci gaskiya su zaɓi abin da ya kamata kuma ai a nan nayi a nan karatu na ce a yi siyasar ƙeƙe da ƙeƙe nan ma dai kira kuka tura mu ƙarya ta kuka rabu da ni na ce sai an yi siyasar ƙeƙe da ƙeƙe za ka tsaya kansila eh za ka tsaya ɗan majalisa eh za ka tsaya gwamna eh za ka tsaya shugaban ƙasa eh zo mu zauna ku zo mu zauna ga hukuma ga lauyoyi ga komai mu yi rubutu za mu zaɓe ka amma da sharaɗin kaza da kaza sai ka mana kaza wata biyu wata uku aka fara biya ba mu ganka ba hukuma ta ce da za mu yi kiranyen ka za mu dawo da kai wuce mun fara zaɓen ka mun jage a je hukumar zaɓe a yi rubutu a yi da kotu da jami'an tsaro da komai ku al'umma ce mai yanci ba imani ya je karɓo muku abuja ba kuɗin ku ya je karɓowa don me za ku ƙyale ku kuna abin da ba shi kenan ba mutane su ci da gudun ku su taka kafaɗar ku ku sun kuya su hau doron bayan ku ku sha rana ku tsaya kuma sannan wai ba za ku iya tsayawa ku yi abin da ya kamata ba to ba dole ba masu fushin bakin su fasa muku bakin ba in bakin ta yamma yayi ku je ku ta yamma shi da gaskiya magana ba ku son a ga muku gaskiya ne to wannan shine babbar matsala ba a siyasa ta agreement siyasar agreement ne kamata a dauko ka zo mu zauna da kai ka ba ta ta ba ta ta ta ta ba ku zo me za ka mana wata biyu wata uku wallahi in ba kai wala mu janye ka kuma zaɓe ta shirya ta zauna da komai duk a yi wannan ai a dokar ƙasar an yarda da haka to me yasa ba za a yi ba wani mutum tun da ya zo kawai ya gama da kushi kenan ya tafi abinsa ku zaɓi mutum ya dawo muku kamar fir'auna baya ji baya ga in ka gaya masa ba zai yarda ba fir'auna ne kai kuma shi kenan kawai ba gwandi ishe tinkare ka yi magana ko ba haka ake ba to saboda kowa kuka zaɓa ya tafi abin saboda ba ku da wani zare da za ku iya rike shi to sai bayan shekara hudu sai a sake dawo a zo kwanan bayan nan muka ji an yi wani zaɓe a kan ƴan jarida suna ba da labari suna cewa ana raba wa mutane biredi a wajen zaɓe biredi yanzu in an ce ka kirga iya cin biredi da kai a rayuwarka ba za ka iya tunawa ba amma yanzu akan biredi sai a yau dare ka kai wani irin wawa ne tsakani da Allah ba tsakani da Allah ka kirga iya cin biredin da kai a rayuwa ba za ka iya kirga ba to amma wai yanzu an zo filin zaɓe wani guri ga dan adam ya jefar da kansa wallahi ya wulata wannan shi ne saboda haka shi yasa za ka ga alayyar da ake ciki idan za ku gyara ku gyara shi ne gaskiyar magana kuma dama tsarin siyasar ba fi tsari ne na addini ba inda za mu gaya mu kanmu gaskiya wani ya fito ya ce kaza da kaza ba tsari ne na addini ba tsari ne kawai nan ya za a yi zaman tafiya ai irin sa annabi ne ya shiga madina ya yi hijira ya koma madina ba a yi ba a kafa daular musulunci ba a madina agreement ne tsakanin sa da yahudawa me za mu yi musulunci al'umma me za mu yi al'umma mu samu sauki ya za a yi mu zauna lafiya zaman tare ni in taimaka kai ka taimaka mu gina al'umma mu ta hanyar ilimi ta hanyar karatu ta hanyar lafiya ta hanyar abubuwa wannan fa ne kuma ko da arne za ka yi wannan ko ba za a yi ba amma a zo kawai a cewa daren ku kaza da kaza da kaza waye waye shi ne kaza waye kaza a wannan duka shiriri ta ce dan mutane za su tsaya su yi abin da ya kamata su yi shi ne zo tun da za ka fito ta kara ka zo ni azumi saboda a majalisa a can ba wanda yake cewa dan za a buɗe majalisa ku yi ba annabi salati to ka san ba addini bane kai mutane gurin ko saboda haka wannan shi ne kan duk ne na kawai ku tsaya a yi siyasar addini dama wakilci ne kuma kuɗi ake rabawa na al'umma ka je ka saurari karatun mu na FMC yadda muke akan baitul mali kowa yana da haƙƙi a cikin baitul mali gwamna yana da shi dan majalisa yana da shi talakan ƙasa yana da shi shugaban ƙasa yana da shi ba wani wanda zai taɓa haƙƙin wani a musulunci sai da dalili ba ka dukiyar ki al'umma ne ba kawai mutum ba shi yasa daga an zabe ka shi kenan sai ka ji wai duk kuɗin baitul mali wai naka ne ba naka bane wallahi na al'umma ne in za ka wani abu sai ka gaya mana kuma a dokar ƙasar ba haka sai to ba ka san abu ga yau da siya saboda haka shi za za ku yi ta shan wahala ana ta shan wahala kuma ana kai yanzu duk abin da ake a ƙasar nan wani talaka aka shawarta yanzu ko ishin harajin nan da ya kamata a ce sai al'umma sun aminta a zo a yi musu bayani a ɗauki lokaci a wayar da kansu aminta ra'ayi eh kuma gargamanta 2027 zai yi a tamfa ya sa hotonsa kuma ya baku ko za ku karba eh zai zo da take away din shikenan abaka take and wait za mu ci gaba na karanta mana wani ko lokaci ya karatu saura minti sha biyar karanta mana za mu karanta magana ta biyu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا
نعم الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
تبارك وتعالى يتي إن الذين للي ودندا yuhibbuna suke so an tashi alfahisha siyada alfasha a cikin al'umma fil ladina amanu cikin waɗanda suka yi imani Allah ce lahum azabun alim suna da azaba bai radadi fil dunya wal akhirah a duniya su da lahira wallahu ya'lamu Allah ya sani wa antum la ta'lamun ku ne ba ku da sani jiya mun karanta abin da yake jawo yaduwar alfasha a cikin al'umma ko amma kashi ɗaya muka karanta cikin abubuwa ina jin kusan guda tara na jiya da muka karanta yana magana akan ikhtila shi ne cuɗanyar maza da mata wannan yana ɗaga sha'awar masu sha'awa kuma yana sa albasha ta faru domin in baka gani ba ba za ka tutu da rashin wannan abun ba na biyunsa a yau shi ne tafakkukul usra wal idamin riqaba wato tsinkewar family shi ma na jawo albasha sannan kuma da rashin kiyaye dokokin Allah suna jawo wannan matsala malaiti wa min al-ma'ruf abu ne sananne cewa annal usra family da naka da nawa da naka da nawancan duka hiya imadul mujtama ita ce ginshiki na gina al'umma ta zamanto nagartacciya wato bi ma'ana kenan ka tsare gidanka tubalin da ka tsora iyakar gidanka da ƴaƴan ka mazansu da mata akan hali na gari wancan shi ma ya gina matan shi da ƴaƴan shi mazansu da mata akan gini na gari to idan wannan al'umma duk gidaje haka suka zamanto kowa ya yi kokarin ya gina gidansa akan tarbiyya da hali na gari to alfasha ba za ta shiga ba amma idan ni na sake ma gidana sai abin da suka ga dama suke yi kai ma gidanka da 'ya'yanka da matanka sai abin da suka ga dama suke wannan shi ma gidansa sai abin da suka ga dama gari duk sai zamanto haka al'umma ta zamanto haka to shikenan wannan bi intiyari usra to shikenan wannan familin fa ko wannan al'ummar yanzu ta rushe kuma idan an kula yanzu da yawa gidaje abinda yara suka da dama suke a anguwa babu wani wanda zai tsawatar musu idan yaro ya ga dama sai ya fito da gajeren wando ya tsaya wa anguwa in ya ga dama ya kafa gidan fim a anguwar ba mai ce masa komai in ya ga dama ya samu wasu su ta gurbin su na shaye-shaye in ya ga dama kuma ya kafa wajen dara in ya ga dama ya kafa gidan caca in ya ga dama ya kafa gurin kallo duka a anguwa ba wanda zai ce masa komai to shi kenan yanzu tafakkukul usra family ya lalace idan family ya lalace kuwa to dole a samu alfasha saboda ba wanda zai hana kuma ina ganin wannan point din da ake magana kowa zai iya shaida shi a unguwannin mu kowa zai iya shaida saboda haka yanzu al'ummar ta rushe saboda haka yanharul mujtama kullu dan haka dukkan al'umma dole ta samu magangara na fadawar halaka saboda wancan gidan sun tara injinsa sun ajiye waɗancan ma sun tara anguwa ta tara injinsa waccan anguwar ma ta tara to shikenan kowane family ya sake nasa abin da ya ga dama yake to shikenan alfasha za a samu luwadi zinace zinace sata duka za ka samu ba a yi ana yi ko fal usratul mutamassika bi shar'illah malai ce familin da ya zamanto ya rike shari'ar Allah hiya simamul amani lil mujtama' kullu dan haka duk wani gida da ka sani yayi riko da shari'a to wannan gidan shine ya tattara ma al'umma aminci da kuma gyara tarbiyyar mutane to yanzu ko a anguwa idan ka matsa ƴaƴanka sai sun yi abin kirki ba ka barin su yi abota da mutanen banza to in Allah ya a anguwar sai an samu masu zagi za a ce ka hana yara ke ka zama ɗan sa idanu ka cika tsanani to da wannan muka lalace sai wani ya tsaya da yarka a kwana ya yi zina da ita ko kuma ya ɗauke ta su cikin tafasa a je a tashi nan da ba shi ke nan ba haka ake yi malam duk haka muke mu gaya mu kanmu gaskiya wannan yana daga cikin yada alfasha saboda babu wanda ya da ah to yanzu da dan wani ma zai yi sade sade ba a kama shi sai yayi fara ubansa ne yake zuwa ya gani yanzu da yaro zai yi sata yayi sata uwarsa za ta fito ce tabi sannan ubansa zai fito ya tabi har ma in lima in lima mai anguwan ya zama sun ne sako sako wannan mutumin sai ya yi kokarin ya tsoma shi ya ce ka je ka saka baki saboda a sako masa dan ya yi sata ana yi ko ba a yi al'umma ta lalace saboda haka wanda ya yi zina ya yi faɗi sai ya ga limamin anguwansu ya zo belin sa to ai al'umma ta lalace gobe ma zai tsara haka muke a wannan rayuwa shi yasa ma da yace waɗanda al'ummar da ta riƙe ta zama to ta rike masuki da shari'a ta yadda za ta tafi to wannan ita ce tushen zaman lafiyar al'umma kuma shine tushen gyaruwar al'umma to yau kuma dukkan bugun zama mun sakace akan haka da haka kowa an bar shi abin da ya ga dama لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي أي بيان أن الله سائل كل راعي الله يسمى كل ميكي kowane mai kiwo ‘ya'yanka kiwo ne mazansu da matansu kiwo ne matanka kiwo ne anguwar kuma kiwo ne dukkan mutane sai Allah ya tambaye su saboda haka mun bari komai ya lalace shi yasa tarbiyya ta zama to ta lalace shi yasa alfasha take yaduwa yanzu mutum ya yi tsirara yana bidiyo kwan da ƴar wani mutum da daddare ita ma ta yi tsirara a kanan aka kama wasu yara shekaru da yawa bayan zuwa ya ɗau hoton ta tsirara ta ɗau hoton ta tsirara a waya a waya ba idan an bugo in shi ya bugo to shi take kallo akan sikirin din ta tsirara in ita kuma ta buga masa to ita yake kallo tsirara akan sikirin din wayarsa sannan wannan yaron aka kama su kuma sai ga iyayen su sun zo wai a bar su to sai al'umma ce wannan hatta ba a kishin Allah ba a kishin ubangiji dokokin Allah ma ba mai kishin to kun san ku dole mu zamanto a wargaje shi yasa in wani ya zo ya baka inda min dole ka karba kawai don shashancin ka ya kai inda ya kai Allah yana tambayar kowane ra'in an mastar'ahu daga abin da ya ba shi kiwo hafiza ya kiyaye an bayya a koya tozarta wannan abu hatta yus'ala ar-rajul har sai an tambaye mutum an ahli bayt kan mutane gidan da sai an tambaye ka duk yaron da ka haifa sai Allah ya tambaye ka ba dai ka haifa ka je ba ba kin haifa kin zuba ba babu tarbiyya babu ilimi babu addini ba abin nan kowa sai abin da ya ga dama duk in ƴaƴanka goma sha biyu ne kana da tambayoyi dozin guda a wajen ubangiji wallahi sai ya tambaye ka kai bayan ɗaya saboda haka Allah ba bari ne laqad balaga al-inhilal wa tasayyib al-usra fi hadhihi al-ayyam yace hakika lalacewa da zubewa na family ya kai matuƙa a cikin waɗannan lokuta mablagan kabira ya kai wani matsayi babba hatta asbahatil fatatu yace har yarinya budurwa ta kurji min baiti za ta fita daga gidan ubanta shabbaha ariya ta yi kama da tsire shafin jikinta da komai kuma ta gaban ubanta ta wuce ba a yi ta gaban ubanta shi za wasu ma aka samu sun yi ma 'ya'yansu ciki saboda bayyanuwar irin wannan abubuwan alfashar a cikin gidan aka yi ta wani kes da aka zo muka je sulhu za a yi an rasa yadda za a yi wallahi idan ka ji abin zai baka mamaki wanda ya yi abin wai neman ka yake da aure amma sai aka same ta da shi kuma a falon ubanci ya mata cikin wani wani irin al'umma wata irin al'umma ce suhbatun asiha au abiha ta fito tsirara a gaban abokan babanta a gaban abokan yayinsa ko ƙannanta tsirara komai na ta yana ana kallon sa sai albasa ba za ta yi babu yawa وصار بعض الأزواج يفتخر بجمال زوجته kuma ka ga mutum wai ya zo namiji ne ya aure mace amma ya zo yana duka matarsa a gaban wasu samari a ai mata ta kai kyama ce ka duk wannan shafin ce ga malam ai wallahi ta shiga mota da samu irin wai wai mota wai wai matar shiga mota irin wai idan kun za ku shiga mota kowa ma ya rika kallon ku saboda kai matar to me kai gunsu ya rinka biya maka wa uluhu ka'abiha fi masiratin ya rinka ma siffan ta tafiyar wallahi ai doguwa ce ai fara ce ai kaza da kaza ai wa ya ta siffan ta matan wa yakhruju biha zaka ga yana fita da ita ila amakin tajammu'a wuraren da ake taro sai kawai ya zo da matar sa dan kyakkyawa yana kallon wa mawatinul ijtima'at wuraren taruwa duk zai zo da ita mu'ridan iyaha li a'yunin nadirin yana bijiro da ita kanta a idon masu kallon ba haka ake ba aje na ga mu za ga abokan ango an tar wani yana ran gefe yana ya zura mata idan ita kada yake kallo sun da da kuke ba su yake kallo ba eh wani da rabiya mu in an jima a girgiza kai ce amarya ya san abin da yake ciki wa abkar da'i hatta innal insana la yatasa'al har ma za ka ga mutum yana tambaya wannan mata ta ce yana nuna musu mutane ko saboda kyawun su fa ya ayyuhal aba ya ku iyaye wa ya ayyuhal azwaj ya ku mazaje ittaqullaha kun tsoron Allah fi auladikum wa nisa'i fa innakum gadan mas'uluna bayna yadayna gaba Allah zai tambaye ku ranar tashin kiyama Allah zai tambaya akan waɗannan matsaloli to da ka dole zaman to cewa a kiyaye wannan gabar ita ma ba za mu iya kare ta ba sai dai in gobe saboda wata tambaya ta cinye mana lokaci dan haka za mu tsaya akan kiran da yake ba iyaye da kiran da yake wa mata da mazaje kan mu ji tsoron Allah mu daina barin yaduwar albasa a cikin al'umma saboda kanmu muke tuka tarbiyyar muke lalata al'adar muke lalata kuma mutuncin mu muke zubarwa Allah kiyaye dan za mu aje insha Allah ku sai haɗuwa ta gaba ma dora gobe za mu dora akan wannan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد نمي
wai karatuttukan ka ne daga 2016 zuwa 2024 yake so a bashi izini ya dawo da su a littattafai saboda amfanin mutane amma sai ka duba a gani
to Allah ne ya ballo aiki sosai amma dai ina masu fatan alheri dan na duba za mu yi magana ka san shi aiko ba nan ban waya ba komai sai da inji in ya juyi wannan
to Allah ubangiji ya ya ƙara himma wannan yana son ya taimaki al'umma kuma muna addu'a Allah ya taimake shi eh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله